ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin na masjid da'wati wal irshad domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram da muka saba gabatarwa a kowace ranar juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin kitabul kitabul buyu littafi mai bayani akan kasuwanci kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da aka jero har guda uku guda tana da alaka da babinmu yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin assurance a musulunci assurance da larabci ana ce mata attamin kuma assurance kala-kala ce da hausa ana ce mata lamuni ne ma'anan assurance shine wasu kuɗi ne da zaka bada wanda za a baka lamuni na cewa duk abin da zai same ka za a taimaka ma a wannan lokacin da dalilin wannan kuɗin da kake badawa ya kasance taimakon da za a yi maka ya wuce kuɗin da ka bada ko bai ga kuɗin da ya bada ba amma dai kai duk shekaru wata sai ka zuba kuɗi imma ka ɗauki na wata ko ka ɗauki na shekara shekara wannan shi ake ce ma assurance a takaice kenan kala kala ne akwai at-ta'minu sihi assurance ta sante ta lahiya akwai at-ta'minu tijari assurance ta commerce zaka kira wannan assurance kin duk in ka samu asara ko ta gobara ko wani alloba za a za a meke suna za a kiyasta wannan allobar a biya ka daga cikin assurance kin da kake akwai meke da suna assurance ta motoci an gane da kyau ko wannan ita ce ta shahara wanda mafi yawanci da an ce asiransu ma yanzu ita ce ake bayani don mu anan ita ce ake yi amma a wajen turawa duka wannan asiransu da muka faɗi suna yi akwai mata mutuwa an gane ko wadda in ka mutu asiransu za a ba magadanka mai ke da suna wasu kuɗi na abin da ya kama da haka kinan wannan shine kinan asiransu to gaba ɗayan nau'ukan asiransu kin gaba ɗaya malaman zamani mimman yu'taddu bi qawlihim wanda faɗin su ana aiki da shi a duniyar musulunci ta yau gabaɗin sun ta akan cewa asirans kowace iri ba ta halatta ba ta halatta asirans su al'imam ibn usaimin su al'imam al'albani su al'imam ibn baz da hay'atu kibarul ulama da abin da ya kama da haka dukkanin sun ta akan cewa asirans ba ta halatta don saboda mi don saboda abubuwa masu yawa ita rishin halaccinta ba ma abu guda ya saba abubuwa da yawa daga cikinsu kun ga akwai riba riba kuma kowace iri akwai akwai ribal fadl akwai ribal ziyada a ciki akwai ribal nasi'a a ciki bayan wannan kuma akwai alkhiyana akwai yaudara a ciki an gane ko za ka yi shekara goma kana cira asirans wata ran ka yi accident da moto an gane ko amma kudin da za a baka fuska kudin da ka zuba na shekara guda ba ko na shekara biyu an gane ko akwai yaudara bayan wannan daga cikin yaudarar kuma me yake da suna akwai ma lokutan da kudin da aka ce za a baka na in kai accident kin misali baka samu su ko kuma ko zaka same su sai da ket da wala hauli an gane ko kina akwai aklu amwalin nas bil batil Allah ya ce wala taakulu amwalakum bainakum bil batil da abubuwan da malamai sun zano aujuh da yawa abubuwan da suke nuna haramcin wannan ashirin suke a musulunci to sai dai wani zai iya cewa to gashi nan kun muna ta yi hatta malam da ke magana mota shi da asiransu take yawo sai mu ce wannan mun yi ne don saboda an tilasta muna illa man ukriha ko wa qalbuhu mutma'innun bil iman an tilasta muna ne muke yi ad-daruratu tubihul mahzurat in kace ba za ka yi asiransu ba za ka yawo da da mota anya mai ba za ka yawo da ita ba cikin kwana biyu an amshe maka ita kinan dan saboda haƙƙin ka ne an gane ko an ce dole sai ka in ba haka ba za a hana maka haƙƙinka to sai ka yi don saboda wannan kawai misali haƙƙinka ne a ce sai ka ba da wani abu sannan a baka haƙƙin naka kun babu yadda za ka yi ka samu sai ka ba da cin hancin nan musu malamai sun halatta wannan wannan shi ne kenan amma in ba shi wannan assurance kin bata halatta ba a musulunci shin dukiyoyin mutane ne da zalunci Allah ya ganar da mu ya shiryar da shugabanninmu na gaba yake cewa ya ake sallah ta gawa ga mace da namiji lokaci guda to yanda ake yi shine za a sanya namiji ya bi ma liman sannan mace ta zamanto a gaba ma'ana ya kasance daga liman sai namijin sai macen wannan haka ake yi kuma za a jera su muke da suna a gaban alƙibla liman zai tsaya a kusan kan namijin tunda shine za a yi masalla tunda namijin shine ke bi ma liman kenan zai tsaya a kusan kan kan namijin sai a yi musu sallah kuma dukkanin su kowa zai samu ladashi ta sallar da aka yi na gaba ya ce malam kunce baya halatta a sai da gida a yi jari na kasuwanci sai ya kasance ba na da komi sai wannan gidan zai halatta in sai da shi to ni dai nan ne ina ji kamini kage an gane ko ni dai bance baya halatta ba a sai da gida a yi kasuwanci abinda muka ce hadisi ne muka kawo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin mun gaye sa mun shawo shi kuma mun mun gaye bayanin wasu malamai sun da ifantar da shi wasu malamai sun inganta shi to muka ce in ma mun tayi akan ingancin sa wannan hadisin yana nuna yake da suna kawon makaruhi ne baya dacewa mutum ya sai da hili ya sanya kudin da ya sai da hilin a cikin kasuwanci manzo Allah ya ce yake da suna qimanun Allah yubaraka lahu fi wannan zai sa da wuya Allah ya sanya ma abun albarka domin ya sai da abu mai albarka yana yin abun da baya da tabbacin albarkar ya karbi abun da baya da tabbacin albarkar a ciki shine ma'ana shine kudi kenan wannan hadisin ko ya inganta yana nuna makruhi ne kuma wannan makruhin ma in ya kasance yana kasancewa ne ga wanda yana da wata mahuta amma sai ya sai da gidan idan kasance baka da wata mahuta mun shayo aya ko idza daqa al-amru tasa'a wa idza tasa'a daqa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir a musulunci ko da yaushe in ka shiga tsanani sai a yalwata maka kenan ko da ma a ce me yake da suna mu je akan cewa hadisin ya inganta idan dai har tsanani ka shiga babu ka da komai sai wannan gidan kuma kana buƙatar kasuwanci to ya halatta ka sai da wannan gidan balantana ma hadisin an yi sabani akan akan ingancinsa kenan wannan shine ko hadisin ya inganta ba yana nuna haramci bane yana nuna abin da ya dacewa al-afdal ka nemi wata hanya ta hannun jari ba ta hanyar sai da gidanka ba ko hili ko gona Allah ya ganar da mu idan ba a manta ba a yau za mu tashi babu shufa'a babu shufa babu mai bayani akan ashufa me ake ce ma ashufa ashufa shi wani haƙƙi ne da musulunci ya hudda ma makwabci mutum ne kuka yi musharaka a cikin wani gida to wannan gidan idan za ka saida shi baka da incin ka saida shi sai ka gaya ma abokinka wani ni ina so in sai da bangare na kana saye in yace eh shi zaka sai da ma dole in yace bai saye to shikenan an gane ko wannan shine kenan shine ake cewa ash-shufa kaman wani ceto da aka yi ma makwabci idan za a sai idan makwabcinsa zai sai da rabonsa sai ya shaida masa sai da izininsa sannan a saida ma'ana sai idan bai sai sannan a saida shine ma'anan ash-shufa mala yace an jabir ibn abdullahi an karɓo daga jabir ɗan abdullahi radiyallahu anhu ma Allah ya dada su shi da ma'aifinsa ƙala ya ce ƙadan nabi sallallahu alaihi wasallama bi shufa'a manzon Allah ya yi hukumci da shufa'a ma'ana ya hukumta a yi shufa'a fi kulli ma lam yuqsam a cikin dukkanin abun da ba a raba ba duk abun da ba a raba ba to za a yi shufa'a a cikinsa fa idza waqa'atil hudud amma idan iyaka ta abku wa surrifat turuq aka hudda hanyoyi fala shuf'a to babu shuf'a muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari wannan lafazin kuma na bukhari ne wa fi riwayati muslimin a riwaya ta imam muslim ash-shuf'atu fi kulli shirkin shufu'a ana yin ta a cikin dukkanin abin da aka yi tarayya a ciki mutum biyu suka yi tarayya ko fiye da haka a ciki ardin ya kasance ƙasa ce au rab'in ko kuma kare hili au ha'itin ko kuma shinge ma'ana abin da ya shahi gona shine shinge la yasluhu an yabi'a baya inganta mutum ya sai da rabonsa hatta ya arida ala sharikihi har sai ya gitta ya nuna ma abokin tarayyarsa an gane da kyau ko wa fi riwayati tahawi a riwaya ta imamu tahawi qada nabi sallallahu alaihi wa sallama bi shufa'ati wanzan Allah ya hukunta shufa'a fi kulli shay'in a cikin komai wa rijaluhu thiqatun marawaitan wannan hadisin a meke da suna yardaddu ne a wajen malaman hadisi wa an abi rafi'in yawa hadisin ya kare daga nan kina wannan hadisin da ruwayoyinsa gaba daya yana bayani ne akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukumta dukkanin abin da kuka yi tarayya da shi na abin da ya shahi ƙasa hili ko gida idan zaka sai da rabonka to dole sai ka gaya ma wanda kuka yi tarayya makwabcinka amma manzo Allah ya ce wannan ya shahi abin da ba a raba bane abin da yake an raba an sa iyaka an hudda hanya hanya ta raba ku to wannan ba dole bane ka gaya masa amma minal mustahsan yana da kyau ka gaya masa an gane ko bambanci shine abun da ba a raba ba shi dole ne in zaka saida sai ka gaya ma abokinka makwabcinka abun da kuma an raba shi ba dole bane amma mustahabbi ne ana so ka gaya mashi dan saboda me yake da suna mai yiwa in ka saida ma wani ya zo ya cutar da shi mai yiwa yana bukata kenan in ya sayi ka gani shi zai karu da wannan kin malice wa an abi rafi'in daga abi rafi radiyallahu anhu Allah ya dada shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace aljaru ahqqu bi saqabihi makwabci shi yahi cancanta da abun da yake kusa da shi shine saka bihi ai ma huwa qaribun minhu akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin wa fihi qissatun a cikin wannan hadisin kuma akwai kissa wancan hadisin da ya gabata yana bayani ne akan wanda yake kun yi tarayya a cikin hili ko gida shi kuma wannan yana bayani akan makwabci ne haka na gida ko na gona gonar ku ba guda bace amma dai tana makwabtaka to manzo Allah yace ya hi cancanta shi hi cancanta da ya sai wannan shehi cancanta da a gaya ma ya saye marmakon a saida ma wanda yake na daji wanda takan iwa in yazo zai cutar da shi wannan hadisan gabaɗin suna nuna muna mahimmancin makwabtaka ta yanda da haƙƙin kama aka ce ba za ka yi yanda kake so da haƙƙin ba har sai ka shaida makwabcin naka a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithuhu mala'ika jibril bai gushe ba yana mini wasiya akan in kula da haƙƙin makwabtaka har sai da na yi tsammanin mai yiwa makwabci ma zai iya gadon makwabci don saboda girman haƙƙin kinan yana da kyau mu yi ƙoƙari mu kula da wannan haƙƙin na makwabtaka wanda da yawa daga cikin al'umma suka meke da suna suka kaskantar malik cewa wa an anas ibn malik daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wanzu Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce jaruddari makwabcin gida a haƙƙo biddari shi ya yi cancanta da gidan makwabcinsa in za a sayar rawahun nasa'i imamun nasa'i ya rawaito sa wasu haha ibn hibban ibn hibban ya inganta sa walahu illatun kuma hadisin yana da wata illa jayid a ƙarshe wannan hadisin idan muka haɗa shi da wancan hadisin zai iya kasancewa mai da suna hasanul lighairihi domin kusan ma'anarsu guda da wannan hadisin da wancan hadisin malici wa an jabirin qala daga jabir ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce aljaru ahqqu bi shuf'ati jarihi makwabci shi yahi cancanta da me yake da suna shufu'a ta makwabcinsa ma'ana hili ko gona ta makwabcinsa yuntazaru biha za a jira sa kamin a sayar da hilin ko gida wa in kana ga'iban ko da ko babu yanan sai an jira shi idza kana tariqahuma wahidan idan dai hanyar su ta kasance guda ce ko babu yanan zaka sai da gidanka zaka sai da rabonka to maza Allah ya ce ko babu shi nan sai an jira shi in ya zo ya ce bai sai sannan a saida rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wal arba'a da marawaita hadisin nan guda hudu wa rijaluhu thiqatun kuma marawaita wannan hadisin yardaddu ne wa an ibni umar radiyallahu anhuma daga ibni umar Allah ya da su shi da ma'aifinsa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah ya ce ash-shufa'atu ka halli li'iqali ita shufa'a kamar banye da baibayi ne al-iqal shine da baibayi a da baibayin da ake dama ma raƙumi idan mutum ya zo da raƙumi cikin daji zai dama mishi wata yar da baibayi don saboda za ta hana shi tahiya mai nisa to wannan shi ake cima da baibayi bayan raƙun mama da akwai daga cikin dabbobi da ake sama ana sama jaki shi ko yayi ana sama jaki shi dan kai yayi nisa to manzo Allah ya ce ita wannan shufu'a kamar warwaye warwale da baibayi ne ma'ana kaman ka hidda haƙƙin ka ne idan zaka sai da gida ka gaya ma makwabcinka to kaman ka hudda haƙƙin ka ne dan duk wata cuta da za ta isko shi ga wanda zai sayi gidan to dai kai dai ka hudda haƙƙin ka ko misali kai makwabci ne zaka sai da gida sai ka sai kace masa wane ga gida zan sai zan sai da kana sai yace a ban sai kai kuma da yake baka san abin da kake ba sai ka je ka sai da ma gwara wannan gidan an gane ko suka zo a su kuma gidan suna da al'ada ta kada kada kullun kada kada suke da dare su hana shi kwana an gane ko kuma shi kuma yana da halin ya sai gidan a lokacin yake sayan sa yanzu duk kada kadan da za a yi kai kana da lahi a ciki kai da ka saida musu gidan baka da lahi ko kenan wancan shi ke da lahinsa ma'ana kamar in abin yana takura masa kai ka da nauyin ka shine ma'anan ka hallil iqali kenan ka da nauyi tunda dai ka nuna masa sai ya ki sai amma da baka nuna masa baka ka wannan mutanen duk da koda baka san za su yi kada kadan ba in suka yi to kana da wani muke suna wani kaso na wannan takura ma makwabcin da ake yi dan saboda baka gaya mishi ba wannan shine kenan kenan nan muka zo karshen wannan babin wannan yana daga cikin gaskiya abubuwan da ake sakaci sosai da su mutum zai sai da gida sai kaga an zo daga tarfula ana ana rushe gidan a cika ka da kura a zo ko ayi otel ko ayi wani gidan giya ko ayi macoci an gane ko alhali duk ba a gaya maka ba wannan zalunci ne malike cewa babul qiradi babin yi bayani akan alqirat abinda ake ce ma alqirat shine kai ne kake da dukiya sai ka ɗauki wani ka ce mishi ga dukiya ta ka yi kasuwanci da ita ribar da za a samu za mu raba ko kuma duk ribar da aka samu kana da kaso kaza ni ina da kaso kaza shine ake ce ma alqirat kenan ita uwar kuɗin ko da yaushe ba za a rage ba za a taɓa ta ba ribar da aka samu ita ce ake rabawa tsakanin mai waɗan hayan da kuma mai mai asalin dukiyar wannan kuma tun lokacin jahiliya suna wannan idan ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya alqirat da wa da khadija an gane ko shine ma'anan tasta'a tasta'jiru rijala fi maliha tana dukan hayan maza ta ba su jari su yi kasuwanci in aka zo riba sai a raba tsakaninsu da ita an gane ko wannan shine kenan shine alqirat mala yace an suhaib radiyallahu anhu daga suhaib Allah ya dada shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah ya ce thalathun fihin albaraka abubuwa guda uku akwai albarka a cikin su albay'u ila ajalin kasuwanci zuwa wani lokaci ma'ana shine ka saida ma mutum wani abu sai zuwa wani lokaci ya baka kuɗin manzo Allah ce akwai albarka a cikin wannan don ka sauke masa ko don ka babbashi ne mutum ya sai moto kasa yake tahiya ya sai moto gare ka sai kace to babu lahi duk wata ka ka bani jikka kaza duk wata ka bani jikka kaza da Allah ba ka sauke masa ba to shine manzo Allah ce akwai albarka a cikin wannan yace wal muqaradatu da kuma al muqarada shine ka ba mutum hannun jari yayi kasuwanci ribar ku raba tare yanzu da Allah saurayi wanda yake a cikin fada aikin shi shine kawai zaman shan shayi ka dauki jika 200 ka bashi kace yayi kasuwanci riba ku zarrabawa da Allah ka taimaka mishi ko baka taimaka mishi ba ka taimaka mishi shi yasa manzo Allah ce to akwai albarka a cikin wannan wa khaltul burri bisha'iri lil baiti da kuma cakuda alkama da sha'ir dan saboda a ci a gida la lil bai'i ba dan a sayar ba yana daga cikin abu mai dadi a wajen laraba shine a cakuda sha'ir da kuma alkama in an cakuda su to abinci ne na musamman mai dadi anan mi manzo Allah yake nunawa ma'ana ka dadada ma gidanka ka kawo abun dadi a ci a gidanka to akwai albarka a cikin wannan an gane ko yana daga cikin ma abin da yake kara ma dukiya albarka shine dadada ma iyali amma duk wanda ya kasance baya dadada ma iyalinsa alhali na da halin to wallahi kullun zai samu kansa a cikin hasara a cikin kunci kullun dibi yake yayi asara kaza yayi asara kaza amma da zai dadada ma iyalinsa su ci su ji dadi daidai gwalgwado me yake da suna babu israfi sannan kuma babu taksiri to zaka ga Allah ya sama dukiyarsa albarka wannan shine kenan kenan wannan hadisi rawahu ibnu majah bi isnadin da'if ibnu majah ya rawaito sa da sanadi wanda yake mai yake da suna mai rauni kenan hadisin da'ifi ne idan aka shingina ma manzon Allah shi amma idan aka shiga ma'anan hadisin malamai sun ce yana da ma'ana mai kyau dan sau duk abin da aka faɗi taimakawa ne ma da yace wa an hakim ibn hizam radiyallahu anhu daga hakim dan hizam Allah ya da shi annahu kana yashtariku ala rajuli ya kasance yashtaritu ala rajuli yana sharda ma mutum yana sanya ma mutum sharadi idza a'tahu malan idan ya basa wata dukiya muqaradatan dan yayi kasuwanci da ita su raba riba sai ya ce masa Allah taj'ala mali fi kabidin rataba kada ka sanya dukiyata a cikin abu mai rai shine kabidin rataba duk abinda mai yake da rai ana ce mishi kabidin rataba ma'ana kada ka sanya dukiyata a wajen sana'ar dabbobi an gane ko sharadi ne yake sawa yace wala tahmilahu fi bahrin kuma kada ka dauki dukiyata akan teku ma'ana dukiyar da na baka to kada kai kasuwanci na sai an tsallake teku ashe da dukiyar wala tanzila fi bihi fi batni masilin kuma kada ka sabka da dukiyata a cikin kware wanda yake gudanar da ruwa kware wanda in an yi ruwa masu yawa yana gudanar da ruwa dan takan yiwa kana cikin wannan halin dukiya za ta tahi fa in fa'alta shay'an min zalika idan ka aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwan da na zano maka faqad daminta mali to kayi lamunin dukiyata ma'ana sai ka biya ne in kai wannan abin da na ce kaka yi to sai ka biya ne rawahu dara kutuni imamu dara kutuni rawaito sa wa rijaluhu thiqatun marawaitan hadisan kuma yardaddu ne an gane da kyau ko jayyid aha mu kare wannan sai mu yi bayani wa qala malikun fil muwatta imam malik yace a cikin muwatta anil ala daga ala bin abdurrahman bin yaqub an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi da kakansa annahu amila fi malin li Usman yayi aiki a cikin wasu dukiya na Usman ala anna ribha bainahuma da sharadin cewa riba za ta kasance a tsakanin su za su raba riba wa huwa mawqufun shi kuma wannan hadisin mawqufi ne sahihun ingantacce idan aka ce alhadisul mawquf huwa ma udifa lis-sahabi an gane da kyau ko wa ma udifa lis-sahabi ya ake cewa mawquf yake cewa idan muka ɗauki riwaya ta farko ta hakim bin hizam ya kasance idan zai baka dukiya don kai hannun jari na kasuwanci sai ku raba riba tare yana sa maka sharaɗi sharaɗi guda uku na farko dukiyar nan da zan baka kada ka yi kasuwanci na abu mai rai da ita na dabbobi misali ko na tsuntsaye don saboda alloba ta kan iya ta zo ta share wannan tsuntsayen ko dabbobin na biyu dukiya ta kada ka ɗauke ta akan teku duk kasuwancin da sai an tsallake teku da dukiya ta to kakka yi shi an gane da kyau ko don saboda akwai hatsari na uku in za ka sabka kada ka sabka da dukiya ta a inda ruwa suke gudana don tana iya daren da ka sabka a yi ruwa ruwa su zo su biya da dukiya ta in ka yi hakan ga to sai ka biya ne in aka yi asara amma duk wanda ba wannan bayan aka yi asara na ɗauki kaddara babu laifi abinda wannan hadisi ke bayani shine ashe ya halatta idan zaka ba mutum dukiyar ku kasuwanci ka sami sharadi an gane ko annasu ala shurutihim illa shartan ahalla haraman au a harrama halala duk sharaɗin da kuka yi da da mutane a wajen wani kasuwanci ko ta yarjejeniya a musulunci in dai bai halatta haram ba ko ya haramta halal to ya halatta an gane da kyau ko to kenan wannan kenan me yake nunawa shine duk sharaɗin da kuka yi zaka kiyaye wannan sharaɗin idan aka saba ma wannan sharaɗin to yanzu kayi sakaci sai ka biya wannan mutunan amma in ba shi ba irin wanda za ku kulla yarjejeniya ta kasuwanci da shi shi ake cima al'amin al'amin a cikin fikihu amintacce to shi kuma ka'ida ta al'aminu suke cewa al'aminu la ya zumanu illa idha kassara an gane da kyau ko au farrata al'aminu la ya zumanu illa idha kassara au farrata duk wanda ka amince ma wata dukiyarka ya kula da ita idan aka samu matsala dukiyar nan ta salwance to ba zai biya ba sai da sharaɗi guda biyu na farko shine farrata ya kasance ya yi sakaci har dukiyar ta salwance au kassara ko kuma bai kula da ita ba ne har ta abin game ke suna har ta salwance bil misali ya tadhil maqal mutum ne ka bashi ajiyar me ke da suna miliyon guda an gane ko sai ya kasance miliyon gudan nan kullun da su yake yawo a cikin aljihu an gane da ke ko da Allah a wannan zamani akwai sakaci ko babu sakaci akwai sakaci kenan in miliyon ɗinka taɓa ce sai ka ce to yanzu kuma sai ka biya ni ko kuma yanzu ka bani rabi mu rage asara in kai hakan ga baka yi lahin kun ba dan saboda yayi sakaci ba haka ya kamata ya aje miliyon ba wannan shine kenan ko abin da ya kama da haka shi ne kenan ka'idar amintacce baya baya biya in abu ya lalace sai in yayi sakaci wannan shine kenan al-aminu la yadmanu illa idza farrata aw qassara babul musaqati wal ijara babu mai bayani akan al musaqat me ake cewa al musaqat shine kana da gona sai ya kasance ka ba wani ya zan kula da gonar kuma wannan mafi yawanci ya shafi gona ta itace masu ƴaƴa kaman gonar dabino ko gonar mangoro ko abin da ya kama da haka shine al musaqat daga asuqiya ne don shi zai zamba itacen ruwa wal ijara ijara shi kuma shine ba da haya an gane ko ka ba mutum hayar gona ya yi noma a cikinta to wannan shine abin da babin zai muna bayani malai ce an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibn umar allah ya dada shi shi da ma'aifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon allah amala ahla khaybara ya ɗauki aiki ko ya sanya mutanen haibar aiki bisharti ma ya minha da rabin abin da zai huta daga gonakin min samarin na 'ya'yan dabino au zar'in ko kuma kayan noma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa fi riwayatin lahuma a wata riwaya tasu fasa'alu sai suka tambaya an yi ƙirrahun biha akan ya tabbatar da su da wannan aikin ala an yakfu amalaha akan su kuma za su yi dukkanin aikin da ya shahi gonar walahum nisfu samari ya kasance suna da rabin dabino ko kuma rabin 'ya'yan abin da ake hutarwa faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu nuqirukum biha ala zalika ma shi'na za mu tabbatar da ku akan haka zuwa lokacin da muka so faƙarru biha sai suka tabbata a kan yin haka nan hatta a jilahun umar har sai lokacin da umar ya kore su khaibar sunan wani wani ƙauye ne da yake kusa ga madina na yahudawa da suka saba alkawali aka amshe gonakinsu gaba ɗai an gane ko to bayan amshe gonakin suna da nisa da madina idan sahabai suka ce za su zo ƙauyen don su zan kula da gonakin abun zai ba su wahala to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dubara shine za su noman gonakin abinda suka hutar rabi su dauka rabi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wannan riwayar ta bi su suka nema da ayi musu haka nan kada a kore su a bar su su zan noman gonakin amma rabin abincin za su bayar rabin abincin su rike dan aikin da suke yi haka suka yi ta yi sai lokacin Umar Umar ya kore su gaba ɗaya da ya ga makircin su yayi yawa ya kore su daga yake da suna wannan ƙauyen na madina ko wannan wurin da ake ce ma haibar da yake kusa ga kusa ga madina abin da yake nunawa shine halaccin kana da gona ka ba mutum ya rika kula da ita kai gonar dai sunan taka ce amma duk abin da ya shahi aikin gonar ba kai ke yi ba da sharaɗin eh abin da aka hudda ya rike rabi kai kai me kai ka rike rabi malici wali muslimin a riwaya ta imam muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah dafa ila yahudi khaybara ya bayar zuwa ga yahudawan khaybar nakhla khaybara itace na dabino na khaybar gonar khaybar wa ardaha da hilinta ala an ya'tamiluha akan su yi aiki da gonar min amwalihim a cikin dukiyoyinsu walahu shatru samariha shi kuma yana da rabin 'ya'yan itacen wannan duka ƙarin bayani ne na wancan hadisin mali ce wa an hanzala ta bin qaisin an karɓo daga hanzala ɗan qais ƙale ce sa'altu rafi abna khadijin na tambayi rafi ɗan khadij radiyallahu anhu allah ya da shi an kira il ardi bi zahabi game da suhurin ƙasa da zinariya walfidda da azurfa mana ya tambayi shi ya ce har ya halatta mutum ya ba da suhurin gona sai a bashi zinariya ko azurfa faƙala sai ce la ba a bihi babu laihi innama kanan nasu yi ajiruna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ai wanda manzan Allah ya hana shi ne lokacin mutane zamanin manzan Allah sun kasance suna bayar da haya alal maziyat akan abun da yake a meke da suna bakin iyakar teku wasu kuma suna cewa suna fassara shi da magudanar ruwa wa akbalil jadawil da kuma tabkuna ma'ana ƙananan teku wa ashiya amina zar'i da wani abu na gonaki fa yahliku hadha sai wani ya halaka wa yaslamu hadha wani ya kubuta wa yaslamu hadha wani bangare ya kubuta wa yahliku hadha wani bangare ya lalace wa lam yakul lin-nasi kira'un kun mutane ba su kasance ba suna da suhuri illa hadha in ba wannan ba falidhalika dan dalilin wannan ne zujira anhu aka hane su daga wannan fa amma shay'un ma'lumun amma abin da yake sananne wa madmun kuma ana da lamuninsa fala ba'sa bihi babu lahi akan sarawahu muslim wannan hadisin kenan ɗaya daga cikin sahabbai ne ya tambayi ɗaya daga cikin tabi'ai ne ya tambayi sahabi ya halatta in ba da gona suhuri a bani kuɗi yace eh ya halatta ai abin da manzon Allah ya hana shine yanda su a da suke yi kana da gona mutum na son hayar gonan sai ka ce to daga nan zuwa nan duk abin da za ka noma nawa ne daga nan zuwa can shi kuma sauran duka naka ne to sai ya kasance mai gona shi mafi yawanci ya san inda gona inda ta cimaka ta hitowa da kyau to sai ya zabi inda cimaka ta hitowa da kyau ya ce wannan bangare nawa ne wancan bangaren naka ne sai ka zo kai za ka yi aiki kai za ka sa hatsi ka noma misali amma sai kasance shi mai gona ya hika mi ya hika riba don ya zaɓi wuri mai hudda abu mai kyau ya bar maka wuri wanda bai hudda abu mai kyau to don saboda wannan zaluncin da ake samu sai manzo Allah ya ce in dai ba kuɗi zaka bayar ba ko wani abu sananne ma'ana wani amfani da zaka bashi misali ka bashi moto ya baka sohorin gona ko kuma ka bashi wani abu dai wanda yake na amfani wanda ake da tabbacin sa wannan babu laifi an gane da kyau shine bayanin wannan hadisin malice wa fihi bayanun lima ujmila a cikin wannan hadisin akwai bayanin abunda aka hada shi mana ya shiga aka hade sai shiga a cikin juna fil muttafaqi alaihi a cikin hadisi wanda yake bukhari da muslim suka rawaito sa min itlaqin nahi na sakin hani da aka yi an kira'il ardi na suhurin kasa nan ne al-imam ibnu hajar ne ce wannan hadisin yana bayani kamar yana bayanin wani hadisi ne da bukhari da muslim suka rawaito wanda manzon Allah ya hani akan ba da suhari yace kenan wancan hadisin da yayi hani akan ba da suhari yana nuhin irin wannan suharin da suke yi amma idan suhari ne na ba da kuɗi ko wani abu wanda bai shahi kayan gonan ba to wannan manzon Allah ya halatta shi anya mai sun san suhari an gane ko salahuddin ka san suhari sai shi danya mai da kun ga bai sani ba shi yin yake muna ta gwaranci kenan abinda ake ce masu wari shine kana da gona ko ina da gona tunda kai dan yamma ne baka da gona ina da gona yanzu karantarwa ya kai ka garinmu ka zan mushe ka gane amfanin noma sai kace malam ina son gonar ka in zan aiki sai in ce to ka ba da jika hamsin wannan shekarar ga ta nan sai ka yi aiki wannan shine tsohari yanzu shekara guda wannan gonar da sunanka take in ka cire abun noman ka shikenan ta koma tawa shi ake ce ma tsohari ka gane ko akwai wani suna kuma da ake mishi a kun san hausa wata nan tana bambanta ni dai suhari kawai na sani a suhari tunda mafi yawanci a in dai na gona ne suhari ne haya shi wannan tana iya komai yana shiga ciki jayyid wa an sabit ibn dhahak daga sabit dan dhahak radiyallahu anhu Allah ya tada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah naha anil muzara'a yayi hani akan muzara'a me muzara'a shine ka ba mutum gona ya noma biyan ka daga cikin abun da ya huda daga cikin gonan ne wa amara bil mu'ajara sai dai yayi umurni da mu'ajara shine biya na kuɗi ko abun da bai shahi abun da za a noma daga gonar ba an gane ko rawahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisin aidan har yanzu وعن ابن عباس رضي الله عنهما دق ابن عباس الله يدرس قال يتي احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم منظا الله ياي شوشاوة كو قهو منظا الله ياي قهو وأعطى الذي حجمه سيبا وندي مس قهو أجره سكامكنسا ولو كان حراما دا أتي حرام ني أمسر كدين قهو لم يعته دا منظا الله بباش ونبأ rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin mu yi wannan sai mu ƙara bayani wa an rafi ibn khadij daga rafi dan khadij radiyallahu anhu Allah ya tada shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce kasbul hajjami khabithun kudin da mai wanzami ko kuma mai yin kaho yake samu to kazanta ne rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin to wannan shine hadisin da ibnu abbas yake bayani a can wancan hadisin nan manzo Allah yace kudin da wanzami yake samu kazanta ne sai ibnu abbas dan ya nuna min da aka ce kazanta ne ba ana nuhin haramun bane domin ga manzon Allah an mishi kaho wanzami ya mishi aiki kuma ya biya sa kenan da a ce wannan biyan haramun ne da manzo Allah ba zai mi ba ba zai bashi shi ba an gane da kyau ko wannan shine kenan yanda za a hada hadisan guda biyu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ألا مبواي مدوككينا توا ثلاثة متاني قدا أكو أنا خصمهم نيني زني هدا دسو يوم القيامة رانا تاشا القيامة تو كاجي أشهد النزم نيا تاشي كأزو كانت شوانا متانا متاني قدا أكو ni zan yi jayayya da su ni zan yi hada da su a ranar tashin alkiyama in ji wa in ji Allah hadisul kudusi ne rajulun u'tiya bi thumma gadara mutunan da aka bashi danni sai yayi yaudara dan Allah wane ba ni bashi sai ce tunda ka ce dan Allah zan baka bashin gane dan Allah ba dan halinka ba aka bashi bashin kuma ya talme an gane ko wannan shine kenan dan wa aka bashi bashin dan Allah har sai da ma aka maimaita masa to manzo Allah yace wannan abun da kai kacanye abun to ni zan yi fada da kai don an baka danni domin yarda da ni aka baka kenan yanzu ba mai abun karaina ba wa karaina ni karaina da aka baka danni wannan shine kenan kenan wannan kalima ta dan Allah babbar kalima ce ga wannan zai iya shiga a cikin abubuwa masu yawa abubuwa da yawa za ka ga mutum za a bashi ne don Allah ba wai don halinsa ba amma kuma sai ya zo yaudarar na gaba yake cewa wa rajulun ba a hurran da mutunan da ya sayar da ɗa fa'akala sama nahu ya ci dukiyarsa a lokacin kun san ana bauta ana bauta to akwai wasu azzalumai wanda za su tari mutum akan hanya su sa mishi mari kawai su kai sa kasuwa su ce ai bawa ne su sai da shi su ce bawon su ne su sai da shi wannan babu abin da ya kaisa zalunci domin ita bauta wanda yake bauta shi da dabba bambancin su kaɗan ne an gane ko shi da dabba bambancin su kaɗan ne to kun ga wanda aka maida dabba ko an wulakantar da shi Allah ya ce ko walaqad karramna bani adam mun karrama yan adam Allah ya karrama shi yanzu kai kuma ka zo ka kaskantar da shi to wannan shine Allah ya ce ni ne zan yi hada da wanda ya wannan aikin wa rajulun ista'jara ajiran to wannan shi ma ana yawan hada a ciki da mutunan da ya dauki dan aiki fastawfa minhu sai yayi masa aikin da ya dauke sayi ya cika masa aikin sa walam yu'tihi ajrahu amma kuma bai bashi ladar aikin sa ba subhanallah mutun nawa ke yin haka nan a ya yawa ko an ja wancan na harkon bai yawa ba na harkon bai yawa ba ya yawa ko to kaji duk masu aikin hannu da zasu zasu ce haka nan an gane da kyau ko wallahi ina karanta wannan hadisin ni ma sai na tuno na dan yi haka nan fa akwai mai wanki da na kai maka har yanzu ban amma ni manta ne ne Allah na gani ban ta ban biya shi kudin shi na wanki ba yanzu kun tuna mini an gane ko to wannan ana nihin ba da mantuwa ba da gangan akwai wanda zai dauki dan aiki da ya ga dan aikin ya shawo kwana shi ma sai ya sha kwana dan ka a hadu dan saboda kada kada kai da biya shi kudin shi kun ga wannan zalunci ne shi yasa akwai hadisi nan gaba manzo Allah ya ce a'tul ajira haqqahu qabla an yajifa arakahu ko ba dan aiki biyan sa na aikin da ya muku kamin zuhun sa ya bushe wannan shi hikomi dadi mutun na yin aiki ka doka ka biya sa shi ya hikomi dadi kuma in kai haka kai biyayya ga ga umunnin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon yin haka kun ga wannan gwamnati kun ga ita ma tana tana yawan hada a cikin wannan inda in bu kuma ta bar su shekaru biyu da suka wuce ko uku ne na yi hudu ba akan me ke da suna akan Eidul Ummal Fête du Travail da ake yi ko sallar ma'aikata mun yi hudu ba akan wannan da hada wannan hadisin muka kawo to wannan kun gani Allah ana shiga a cikin haƙƙin mutane da yawa yawwa to kun gani duka wannan harakan salar ko shi ma yana shiga sosai a ciki yawa duka su dai ne contractual ko ciciliyar su ba su shiga kenan mala yace wa ibn abbas kuma abun mamaki sai ka gani su su biyan su bai wuce kamin ma lokaci za a biyan su amma su kuma wanda za a biya na kasa kasan su ne za a tauyewa sai sai watan ya wuce amma manya manyan le 25 25 ga wata duk su duk an biya su su suna da lamunin kudinsu kenan sai sun huda nasu sannan na kasa kasan su kuma sannan a hudu a biya su alhali kuma su ke da alhaki su yake mata a ce sun yi haƙuri ƙananan su samu sannan su su su su su biya kansu wannan ita ce demokarasiyya zalunci tsantsa kenan wannan shine mala yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran lallai mafi cancantar abunda kuka ɗauki biya a kansa kitabullahi shine littafin Allah akhrajahu al-bukhari bukhari to wannan hadisin wannan shine hadisin ɗan islamiyya hadisin malaman makaranta an gane ko malaman makarantar islamiyya nake nufi mafi abun abu mafi cancanta da za a biya ka dalilin sa shine littafin Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana duk abin da za ka yi a biya ka ya cancanta amma wanda ya yi cancanta shine a biya ka dalilin wani amfani da kai na littafin Allah karantar da alkur'ani da kai ko kuma karantar da tafsiri da kai ko wata aya ko kuma wani karatu wata ruqiyya da kai ma wani ko wata addu'a da kai ma wani kuma hadisin bukhari rawaito wannan hadisin amma akwai malaman da suka tayi akan cewa ma baya halatta me yake da suna mutum a biya shi dalilin wani abu da yana alkur'ani ka koya ma mutum kur'ani ya biya ka suka ce baya halatta ɗan zahiriya da wasu daga cikin malamai an gane da kyau ko suna kawo daga cikin dalilan su yana suna akwai su ayoyi da suke kawowa me ke da suna bala man kasaba sayyi'atan wa hatat biha khati'atu me ke da suna akwai ayoyi suna da mabambanta daban-daban a cikin alkur'ani aha ku bani wata daga cikin ayoyin إن الذين يأكلون سبحان الله ويا ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا an gane da shako a wannan shine malaman zauri ne ba ita bace sunan malaman zaure suna buga dalil da cewa bai dace ba ma a ce wai kai ma mutun karatu kai ma mutun sabka ya baka yan kudi kadan yan baka yan kudi kadan sai a ce wai shtaruna bi ayati llahi tamanan qalila yan kudi kadan mu sabke muku alqur'ani ku ba mu yan kudi kadan an gane ko wannan ba ba ta daga ciki ba ta daga ciki akwai ayoyi duka yake suna ban istihdarin ayoyin to a takaice ayoyin da suke fassarawa ba haka fassarar su take ba akwai wani hadisi shi ma da suke buga dalil da shi malamai suna hada hadisin da cewa idan ya kasance wurin da babu wanda iya alkur'ani ne sai kai kadai to a wani lokacin koyar da alkur'ani gare ka menene fardu na ainin abin da yake ko fardu na ainin gare ka baya halatta a biya ka ka yi sa dan dole ne dole ne ka yi shi amma idan kasance a gari akwai makarantun ne daban-daban to ba dole bane me yake da suna kai ka karantar kenan karantarwa kai a gare ka fardun kifaya ne ko kuma mustahabbi ne domin akwai wasu to wannan lokacin kenan babu lahi a biya ka ka karantar wai idan ma an ce a hada hadisan guda biyu wannan shine kenan malai ce wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga ibn umar Allah ya tada su shi da ma'afinsa yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a'tul ajira ajrahu ko ba dan aiki biyansa qabla an yajiffa araquhu kamin zuhursa ta bushe hadisin da muka gayya a can kenan ku ba dan aiki biyan sa kamin zuhursa ta bushe ana ku gagwata biyan mutum in ya muku aiki malai cewa an abi sa'idin radiyallahu anhu daga daga abu sa'id Allah ya dada shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah ya ce man ista'jara ajiran duk wanda ya dauki dan aiki falyusammi lahu ujratahu to ya gaya masa biyansa ya gaya masa abin da zai biya sa rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya rawaito wannan hadisin wa fihi inqita'un amma a cikin hadisi akwai inqita'us sanad wa wasalahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya isar da shi ma'ana ya ya cire wannan illar min tariqi abi hanifa ta hanyar abu hanifa a ƙarshe dai wannan hadisin bai inganta ba abinda hadisi yake cewa shine idan zaka ɗauki ɗan aiki kamin ya fara maka aiki to ka gaya mishi ga abinda zaka bashi dan ba sai an kare ba ka ɗauki jika biyu ka bashi kuma yana yana tsammanin ka bashi jika goma an gane ko shine abinda hadisi yake nihi to hadisin bai inganta ba dan haka kenan ba za mu yi aiki da shi ba dan saboda yana bayanin hukunci ne da a ce yana bayani a bisa kan abin da ya shahi at-targhib at-targhib tarhib ne sai mu sai mu iya faɗin sa da gayin ma'anarsa kenan dan ka ɗauki na aiki ba gaya mishi ga abin da za ka bashi babu laifi matukar dai a ƙarshe za ka bashi abin da ya dace wannan shine kenan ƙarshen abin da ya shahi babi mai bayani akan ɗaukar haya ta aiki ko gonaki ko abin da ya kama da haka wani hadisi ne? wa an abi ya'ala cikin wannan ba ni da shi ko gaye shi sai mu sai mu fassara a cikin wannan babin na haya akwai wani hadisi daga abu huraira a wajen abu ya'ala da bai haƙi da jabir a wajen riwaya ta tabarani sai dai dukkan su hadisai ne wanda suke da'ifai kenan wannan hadisan duka ba aiki da su a wannan babin jayyid kenan bayani ne yayi na mai ke da suna wasu hadisai da suka zo da'ifai a bisa kan abin da shahi haya jayyid babu ihya'il mawat babu mai bayani akan rayar da ƙasa wadda take matatta me ake ce ma almawat ita ce ƙasar da asali babu mai ita hili wanda asali babu mai shi sai ka zo ka killace ka yi gona ko ka yi gida ko abin da ya kama da haka an gane ko shi ne ake cima ihya'ul mawat rayar da ƙasa wadda asali ba mai ita to shi ne hukumce-hukumcen da wannan hadishin zai muna bayani wannan musamman a ƙauyuka ko su da suke da hili mai yawa sosai za ka zo ka samu wani hili ba mai shi sai ka kewaye ka killace ka yi gona to me hukuncin wannan mali ce wa an urwa daga urwa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya yarda da ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah ya ce man ammara ardan laysat li ahadin duk wanda ya rayar da wata ƙasa wadda ba ta kowa bace fa huwa ahaqqu biha to shi yi cancanta da ita rayar da ƙasa ta hanyoyi guda biyu ne imma ka rayar da ita ta hanyar noma ko ka rayar da ita ta hanyar gini a kanta dukkanin wannan rayar da ƙasa ne to mazala ce duk wanda ya rayar da wata ƙasa wadda asalinta ba ta kowa ba ce to fa huwa a haƙƙu biha shi yi cancanta da ita qala urwa urwa yace wa qada bihi umaru fi khilafatihi umar ya hukumta wannan a lokacin khalifancinsa rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة duk wanda ya rayar da wata ƙasa matatta ma'ana wadda ba a wani amfani da ita fahiya lahu to tasa ce rawahu salasa marawaita hadisan nan guda uku suka rawaito sa wa hassanahu tirmidhi imamu tirmidhi ya kyautata wannan hadisin duk ma'anan su guda da wancan wa qala yace ruwiya mursalan an rawaito wannan hadisi an rawaito wani hadisi wanda yake mursal wa huwa kama qala kuma shi kamar yanda yace wa ikhtulifa fi sahabihi sai dai an samu sabani game da sahabin ma'ana akwai hadisin da aka rawaito mursal wanda ya faɗi irin yanda sa'id ya faɗi amma sai dai an yi samu sabani wanne sahabi ne ya faɗi maganar faqila jabirun wasu suka ce jabir ne waqila aisha wasu suka ce aisha ne وقيل عبد الله بن عمرو wasu kuma suka ce abdullahi bin amru ne warrajihul awwal sai dai magana mafi rinjaye shine na farkon ma'ana sa'id shi dai ne rawaito wannan hadisin ko kuma in mun dauki wannan bangaren wannan gabar sai kasance jabir ne malai cewa an ibn abbas daga ibn abbas anna sa'ab ibn jassama sa'ab bin jassama radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi akhbarahu ya bashi labari أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله ياتي لا حما باب كيوا يوا إلا لله سيدي غا الله ولرسوله دا من رواه البخاري ومسلم abin da ake ce ma alhima shine ka samu wani hili sai ka kewaye sa to manzo Allah ya ce duk hili wanda za a kewayewa ba na kowa bane asalin sa na waye na Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah shi yake in ka kewaye naka ne da haka wani bai da incin ya zo ya mi ya ce ya amshe wannan wurin sai dai gwamnati hukuma ta musulunci tana da damar ta amshe wannan koshi idan ya kasance dan saboda maslaha ta al'umma ce ba maslahar wani daga cikin shugabannin ba an gane ko domin ka'ida suke cewa malaman maqasid suke cewa al-maslaha al-maslahatu al-amma muqaddimatun ala al-maslahati al-khassa turawa suna ce intérêt personnel intérêt general ko da kenan intérêt general shi ake gabatarwa akan intérêt personnel bil misali yattadhi al maqal misali mutum ne wanda shi baya son venti alerji ke gare shi baya son iskan venti ya shigo masallaci an gane ko irin karamin masallaci mai venti da guda yana shigowa kawai sai ya kashi ya ce malam lahiya sai ce ba na son iskan venti ya kyauta bai kyauta ba dan saboda ya gabatar da maslahar shi intiran shi akan mi akan intiran sauran jama'a kinan nan saboda kai kai kadai ba za a cewa a kashe ventin ba sai idan ya kasance in an kashe ventin ba zai cutar da su ma mutanen ba to a wannan lokacin sai a yi sai a duba dan a taimaka ma wannan sai a ce to a kashe ventin tunda mu dan an kashe ba za mu cutu ba kenan in an kashe shikenan wannan wanda suka yi haka sun kyauta an gane ko wannan shine kenan wannan ka'idar da muna amfani da ita da an zamna lahiya a cikin al'umma an gane da kyau ko yanzu misali mutum ne ruwa suna kwantawa akan hanya mutane suna dan samu suna labawa a hanyar bakin gidan shi shikenan sai ya kawo duwatsu ya aza akan wannan hanyar duk wanda yazo bai wucewa sai dai ya mi sai dai shiga a cikin ramu masu mota da motoci sun san wannan ko wannan shine kenan to kun ga wannan wannan duka bai dace ba wannan zalunci ne tunda ita asali hanya ta al'umma ce kenan babu wani wanda za a cewa shi ke da hanya hanya ta al'umma ce shi yasa manzo Allah ya ce man adan nasa fi turqihim wajabat alaihi la'natuhum duk wanda ya cutar da mutane akan hanyoyinsu to la'antar su tana tabbata akan shi ma'ana in sun tsine masa albarka to ta tabbata an gane ko dan yayi laifi amma da bai da laifi in sun tsine masa aikin banza ne to shine ma'anan la'antar su za ta tabbata akai wannan me yake da suna subhanallah Allah ya muna rahama mala yace wa an wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibn abbas Allah ya dada shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la darara kada a tu kada ka tutar shine la darara kada ka tutar wala dirara kuma kada a cutar da kai rawahu ahmad wa ibn majah wannan hadisi na ɗaya daga cikin alkulliyatul khamsa wanda fiqihun musulunci gaba ɗayansa ya dogara da su ne wannan ka'idodin guda biyar an gane ko daga cikinsu akwai la darara wa la dirar kada ka cutar sannan kuma kada a cutar da kai an gane da kyau ko me ake nufi da wannan ba an ce ba ya halatta in hili ba na kowa bane ka zo ka kewaye kai amfani da shi to idan ya kasance wannan hilin inda ka kewaye hanyar mutane ce mutane suna wucewa to a wannan lokacin ka cutar da me ko an ce ba na kowa ba ne amma ka cutar da wa ka cutar da mutane kinan kada kai haka wannan shine kenan sannan kuma kada a cutar da kai me ma'anan kada a cutar da kai shine ya kasance ga hilinka hiliwan ga naka ne ga hanya kuma hanyar tana isan mutane su wuce amma mutane suke sai sun shigo a cikin gidanka sannan su wuce an gane ko dan saboda cunkoso ko abin da ya kama da haka to wannan kana damar ka ce baka yarda ba a shiga gidanka a wuce an gane da kyau ko to wannan kamar duka misali ne kada ka cutar sannan kada a cutar da kai wannan mafi yanci wannan hadisin zai iya shiga a wajen makwabtaka zaka ga makwabci yayi wani abu wanda yana cutar da makwabcinsa to da abin da ya kama da haka jayyid malice walahu min hadithi abi sa'idin akwai kuma har yanzu yana da shi mai yake da suna ibnu majah a hadisin abi sa'idin mithluhu makamancinsa wa huwa fil muwatta wannan hadisin yana a cikin akwai sa a cikin muwatta mursal wanda yake yazo da mai yake da suna da sanadi wanda yake mursali malice وعن سمرة بن جندب عن كالقودة سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا دون دا يكي وي ونكي وي على أرض أكن وتكسا فهي له تتاسة أنا دون دا يكي وي ونشنجي نوتكسا ودبا تقوى با تتاسة وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا دون دا يتون ريجيا فله أربعون ذراعا تو ينا دا ذراعي ودا أربعين عطنا لماشيته دان سبو دا دامي دبوبنسا شيني معنى عطن معاطن الإبل إن دا دبوبي كوكما راكم ما سكي سياوا أنغاني دا كوكو جيد رواه ابن ماجه ابن ماجه يروي wannan hadisin bi isnadin da'if da sanadi wanda yake mai rauni amma malamai sun hassana isnadin kai ne kai rijiya to musulunci dan ya ƙara ƙarfafa ma gwiwa ta aikin da kai na gina rijiya aka ce to daga rijiyar a kilga zira'i 40 duk wannan hilin an baka shi an gane ko dan saboda mi dan saboda wannan amfanin da kai ma musulmai na rijiya da ka gina musu zo su amfana da wannan ruwan maliki wa an alkamata bin wa'ilin an abihi daga alkama dan wa'il daga ma'aifinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan manzon Allah ya gutsura masa wata ƙasa bi hadramaut a wani gari da ake ce ma hadramaut rawahu abu dawud wa tirmizi wa sahahu ibn hibban hadramaut yana ɗaya daga cikin sunaye masu masu ban mamaki daga cikin sunayen garuruwan duniya ba ma na laraba ba na duniya gaba ɗaya hadramaut in ka ce ka bi sunan ba ma za ka je garin ba an gane da kyau ko mutuwa hallare ma'ana da ka je sai mutuwa kenan an gane da kyau ko to asalin malamai suka ce malaman tarihi suka ce asalin sunan wannan garin domin gari ne wanda yake a yanzu yana a cikin yaman yana kusa ga saudiya yanzu cikin jazira- jaziratul arab garin yake an yi wani sarki da yake shi mai bala'in yaƙi ne sa'arsa ta kai ga duk inda ya je yaƙi to wanda ya yaƙi da su sai ya hallaka su gaba ɗai ko tsuntsu ba zai koma ba gida an gane ko shi ne sa ake cima hadramaut ma'ana da ya zo to shi kenan mutuwa ta zo to haka sunan sarkin kenan to shi shi kenan sai garin aka dallawa masa sunan hadramaut an gane ko wannan shine kenan malai ce wa an alqamata bin wa'il a wa an ibn amru umar radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'a az-zubaira hudra farasihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma zubair daidai gudun dokinsa an gane da kyau ko akwai wani mikidari da doki zai yi na gudu ana ce mishi hudur da larabci ya ce fa'ajiral farasa sai yasa dotsin aka tseratar da dokin aka bigi dokin ya ruga hatta kama har sai da ya tsaya daidai wurin sun marama sautahu sannan sai ya yi jihuwa da bulalarsa faƙala sai manzo Allah ya ce a tuhu haisu balaga sautu ku bashi inda wannan raƙum inda wannan bulalar tasa ta kai wannan duka nau'i ne na na miƙidari da suke a lokacin larabawa za a akwai wata ƙasa da aka samu an gane da kyau ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yanka ma Zubair wannan gonar shi ma ya samu wajen yin gona to shine sai aka miƙidarin abinda za a basa shine za a bigi raƙumin sa sai ya tashi yayi suka idan yayi suka ya tsaya sannan sai shi ya ɗauki bulalarsa ya jefa ta bulalar inda ta tsaya to nan za a yanka masa iyakar mi iyakar gonansa an gane da kyau ku da inda ya gudu da zuwa wannan yake da suna bulalar nan ne iyakar da aka bashi kun san kowanne da nasu nau'i na kilgo ko hausa suna da wannan abubuwan yanzu dai da yake na turawa ya zo na kilomita da zankada mita da sauransu yanzu duka sai abubuwan su aka manta da su wannan shine kenan mala yace rawahu abu daud abu daud rawaito sa fihi da'fun akwai da'ifanci a ciki wa an rajulin min as-sahaba abinda wannan hadisi yake nihi ko da ma ya inganta shine shugaba ya halatta ya sayar da hilaye wanda suke ba na mutane ba kamar yadda ake yanzu a gwamnatance gwamnati ita ke da ragamar sai da me yake da suna tsaga gidaje amma abin da ya shafi gonaki wannan gwamnati ba ta da alaka da shi ko tunda har yanzu akwai gonaki asali in gidaje sun kai ga gonaki ne sai a yarjejeniya da masu gonar a ba su wani kaso daga cikin gonar tasu sauran kason kuma gwamnati ta saida to haka ake yi duka wannan ba lahi bane a musulunci domin a ɗaya daga cikin ƙa'idodi malamai suke cewa tasarrufin ra'i alar ra'iya manutun bil maslaha mu'amalar shugaba da wanda yake shugabantar su shugabanta tana tahiya ne ta hanyar maslaha duk abin da ya ga ya dace da su matukar bai saba ma addini ba to ya halatta ya hukunta musu amma in ya saba ma addini to wannan lokacin kuma fala sam'a wala ta'a illa bil ikrah mare yace wa ar-rajul min as-sahaba radiyallahu anhu qala daga wani mutum daga cikin sahabbai Allah ya da shi ya ce malamai suke cewa al-jahalatu fi sahabati ma'fuwa a nan ba a gai sunan sahabin ba amma sahabai dukkan su adalai ne kenan wannan ba zai sa hadisin ya illa ba ce daga wani daga cikin sahabban manzon Allah kala ya ce gazautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nayi yaki tare da ma'aikin Allah fa sami'tuhu yaqulu sai naji sai yana cewa annasu shuraka'u fi thalathin mutane suna tarayya a cikin abubuwa guda uku an gane ko baya halatta mutum ya ce sai da su zai filkala'i game da ciyawa shine alkala walma da ruwa wannar da wuta rawahu ahmad ahmad ya rito wannan hadisin wa abu dawud wa rijaluhu thiqatun marawaitan wannan hadisin mikir suna yardaddu ne wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane suna tarayya a cikin abubuwa guda uku na kowa ne ba a cewa ga mai su shi kadai ciyawa ruwa da wuta in kuka lura wannan abubuwan kuma abubuwa ne wanda suke koda a ce a duniya babu sauran abubuwa in ba wa'annan ba kawai ana rayuwa ko ba a rayuwa an yi lokacin da masu kadai ne abin rayuwa ko a yanzu a ce dukkanin turado abinda suka yi su ɗauke abinsu za mu yi rayuwa da wannan ko ba za mu yi rayuwa ba ciyawa ana cinta ko ba a cin ciyawa a ko sai mun koma zan maganda ana ci kun gani mu mu ci dabbobin mu su ci don me yasa aka ce ciyawa kuma ciyawa ita ba shifka ta ake ba haka nan take hitowa to shi yasa aka ce babu mai damar ya keɓe ciyawa ce tashi ce sai wadda dama kai ka ciro a burka amma in dai ka take a ƙasa to baya halatta ka ce ta ce na biyu shine mi shine ruwa shi ma wannan ruwan sai in ya kasance ruwan kai ka gina su a cikin gidanka amma ruwa wanda suke a daji ko kuma ruwa wanda suke babu mai su ka keɓance ka ce naka ne wannan shi ma manzan Allah ya hana wannan ruwa ma ko naka ne manzan Allah ya hana ka sayar da su matukar a lokacin ana buƙatar su cikin tsananin buƙatar su kuma kai ka wadatu da su shine manzan Allah shine a hadisi na har sallam an bai'i fadlil ma manzo Allah ya hana mutum ya sai da sauran ruwa bayan ya kare bukatarsa na uku ita ce wuta ni ke cewa in ma ba jaraba ba ina mutum ina rewar wuta an gaye da kyau ko amma kun wallahi akwai masu rewar wuta masu shan shayi sun san da wannan ko to amma kuma wutar suna da gaskiya ka zo ka kwashe mata gawai ka barta da hayaki to wannan kuma sai a kawo hadisin la darara wala dirar kada bazan cutar da kai ba kuma kai ma kada ka cutar da ni ka ce za ka ɗibi wuta ta ko to ɗiba amma in ka ƙare sai ka busa mini an gane ko to ka ɗiba sai ka busa mata wannan shi ne kenan nan za mu dakata kenan wannan duk yana mana adalci na musulunci wallahi da a ce ana mana shari'a da musulunci da damun huta wannan shi ne kenan amma rishin yin haka sai ya mana bala'i da masiwa a ƙarshe kenan akwai sanarwa ina muku dai albishir alkur'ani ya kusa kammalawa insha Allah mai yiwa nan da nan da kwana uku za mu yi sanarwa ta kammala komi da komai abu ne mai wahala sosai ni na yi tsammanin abin da sauki to sai na shiga a cikin abin na ga akwai wahala sosai ira'a da muke ta qur'ani kamil sannan kuma zan yi balaguro na sati biyu amma dan kwaɗayin kada a me yake da suna a zo ba a yi karatu ba akwai malamin da zan gayyatowa ɗaya daga cikin abokanmu wanda suke masu amfani da al'umma a wannan zamanin zai zo satin nan biyu da zan yi insha Allah zai gabatar da karatu amma zan ba shi shawarar ya tashi daga kitabun nika an gane ko don tuzuran nan duk a gargaɗo mana su suka mana masallaci wannan babin na na kasuwanci babi ne mai bukatar bayani mai faɗi kuma akwai babi na rabon gado wanda ina so a ce ni zan yi bayanin sa don saboda abu ne wanda yake bukatan me yake da suna faɗaɗa bayani da kuma dogon nazari kun babe ne wanda ba kowa ya iya sa ba to shi yasa kenan ba zan kallafa mishi ba zan ce ya fara daga kitabun nika in yaso ni in nazo sai mu komo inda muke in mun kare in yaso sai mu dora daga inda shi ya tsaya insha Allah balaguro na farko zuwa ma dawa ne ɗaya daga cikin malaman da suke bada karatu a wannan masallacin da ake malam Mansur yana shi zai yi aure a ranar Juma'a mai zuwa to shi kuma na biyu gayyata ce da aka mini ta wa'azin walima daga tawa shi kuma shi ma duka ran juma'a ce juma'a ta can sama kina shi yasa bazan samu daman zuwa ba insha Allah muna roƙon addu'a da kuma yafuwa tahiya abu ce wadda take in ka je baka san za ka komo ba ko ba za ka komo ba wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut mutum bai san me zai same shi ba gobe sannan kuma baka san a wace kasa zaka mutu ba ina neman afuwar jama'a gaba dai subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah